نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أسبغ على العباد النعمة ووالى عليهم المنة فله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على كل نعمة أنعم بها في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله ربكم وراقبوه في جميع أعمالكم واذكروا نعمه عليكم فإن نعمه لا تعد ولا تحصى ومننه وآلاءه لا تستقصى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ورؤوس النعم الإسلام الذي لا تتم نعمة إلا به والعافية التي لا تطيب الحياة إلا بها والمال الذي لا يستقيم العيش إلا به والأمن الذي لا تنتظم المصالح إلا به ومن أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما أوتي الدنيا بحظافيرها عباد الله إذا كان العبد على ذكر لهذه النعم العظيمة من رب رحيم ودود رزاق وهاب فعليه أن يخشاه وليكن على ذكر بأن الله عز وجل حرم عليه الآثام وحرم عليه المعاصي الظاهرة والباطنة فلا يليق أيها المؤمن بعبد أصبغ الله عليه نعمه الظاهرة والباطنة أن يقابل ذلك بإسيان المنعم جل في علاه بالمعاصي الظاهرة والباطنة قال الله تبارك وتعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ويقول الله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن نعم أيها المؤمنون إن الواجب على العبد أن يكون على حذر تام ومجانبة مستمرة للذنوب والمعاصي الظاهرة والباطنة مجاهدا نفسه مستعينا بربه والله جل في علاه يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وعلى العبد أن يجاهد نفسه في التمسك بهدى الله الذي بها يتم له السعادة في الدنيا والآخرة ويتم له معيشة طيبة وينتفي عنه الحزن والخوف والضلال والشقاء وليتذكر الوصية الإلهية الأولى التي وجهها ربنا تبارك وتعالى إلى أبوينا بعد أن حاول إبليس أن يستحوذ عليهما قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه yan uwa musulmi bayan godiya ga Allah madaukaki da salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ina jan hankalinmu baki daya mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka ya ku muminai ku ji tsoron ubangijinku ku kiyaye shi a dukkan ayyukanku kuma ku tuna ni'imomin da ya yi a kanku domin kuwa ni'imomin Allah ba su lissafuwa ba su ƙididdubuwa kuma lallai baiwa da ni'imomi dai da ya yi a kan bayinsa hakika ba a iya ƙare su wajen ƙididdiga da lissafi Allah maɗaukaki ya gaya mana haka a cikin alƙur'ani lalle in kun lissafa ni'imomin Allah ba za ku mi wadda ita ce ra'asul amri a cikin ni'imomin Allah ita ce ni'imar musulunci musuluncin nan wadda babu wata ni'ima da za ta cika sai da shi kuma da ni'imar lafiya da ya baka ya kai bawan Allah ka tuna cewa ya baka lafiya har ka iya takowa da kafarka ka zo masallaci wannan ni'ima ce ka tuna waɗanda suke asibiti ba sa iya takowa su zo ka tuna waɗanda numfashi sai an taimaka musu su yi to ka gode wa Allah akan lafiyarka sannan kuma dukiya da Allah ya baka wadda ita ma rayuwa ba ta miƙewa sai da ita to ka gode wa Allah a kanta da zaman lafiya da Allah ya baka ta taƙallabu fi ni'amillah kana jujjuyawa cikin ni'imomin Allah ka shiga gidanka ka fito ka shiga kasuwa ka fito ka je makaranta ka fito wurin aiki ka fito lafiya lau to wannan ita ma ni'ima ce babba ka gode wa Allah a kanta lalle kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi duk mutumin da ya wayi gari a unguwarsu lafiya kalau yana da abin da zai ci na wannan yinin kuma sannan lafiyar salau ma'ana babu komai a jikinsa to kamar an tattara duniya baki ɗaya an bashi duk mutumin da yake baya tsoro a kansa za a haura masa gida a kashe shi ga abincin da zai ci na wannan yini sannan kuma a jikinsa lafiya yake to an gama masa wata ni'ima daidai yake da a ɗauki duniya ka cokam a bashi ita in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ashe ba abin da ya rage a gare ka ya kai bawan Allah illa ka juya zuwa ga ubangijinka wajen godiya ka gode masa bisa wannan ni'imomi da ya yi maka ya kai bawan Allah idan ka tuna wannan ni'imomin da Allah ya maka ni'imomi ne daga Ubangiji, Ubangijin da yake mai jin kai, mai tausayi, mai sanka, sannan kuma mai yawan arzitawa, da ya sanya masa kansa suna ma ya sanya wa kansa arrazzaq saboda yawan aikata hakan. Alwahab saboda yawan aikata ba da baiwa da ni'imomi, to ka tuna in ka san wannan a lokaci guda kuma wajibi ne a kanka ka ji tsoronsa ka kiyaye ya yi maka alkawarin wata rana za ku haɗu da shi in kun haɗin nan ayyukanka za a tambaya a kai ba wani matsayi naka na duniya ba ayyukan da ka aikata alaƙarka da shi ka yi shiri da shi ko ba kai shiri da shi ba me ka aikata ayyukan alheri a lissafa su ayyukan banza su ma a bijiro maka da su ka gansu to ka zama in kana jujjuya waɗannan ni'imomi a zuciyarka kana tunani a kansu to ka tuna kuma cewa a lokaci guda Allah ya haramta maka aikata sabo sabo bayyananne da sabo ɓoyayye ba iya na gaban mutane ba a'a har wanda zaka buya kai kadai ka aikata ko kai da wani ko da wata a boye ko aikata ka ji tsoron wannan abu to bai dace ba ko gare ka ya kai mumini mumini a matsayinka na bawa wanda Allah ya ni'imta yewa baiwa baiwa ta bayyane baiwa ta boye sannan kuma ka zo ka saba masa a bayyane ko a boye shine ya maka baiwa iri iri da wadda ta bayyana ga ɗan adam ya sani har ya taya ka murna da wanda ba ta bayyana ba duk Allah ne ya maka su to don me kai kuma za ka zo wannan bayyanan da wannan ɓoyen kuma ka saba wa Allah a ciki Allah fa shi ne maka waɗannan ni'imomi tun da ku shi maka waɗannan ni'imomi bai kamata ka saka masa a duniya da aikata saban da ya hana ka ba Allah madaukaki yana gaya mana wa zaru zahiral ismi wa batina ku nesanci bayyanannen zunubi bayyanannen laifi da kuma ɓoyayyensa abinda ake a bayyane a daina abinda ake a ɓoye ma a daina in ji Allah ya ce innan ladina ya sibunan ism lalle waɗanda suke tsawurwutar suke aikata sabo da laifi sayuji zauna za a saka musu bima kanu ya da abinda suke aikatawa duk mai saban Allah duk mai laifi to za a saka masa akan abin da yake aikatawa Allah madauki a wata aya yana cewa wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan karku aikata alfasha karku kusanci alfasha alfasha bayyananniya da alfasha boyayya karku kusance ta to ya ku bayin Allah me ya same mu a wannan zamanin babu abin da yake burge mutane yanzu irin alfasha da aikata ta da ana jin kunya ana kunyar al'umma ana, ana kunyar society ana kunyar mutanen unguwa da manyan gari yanzu an daina a bayyane ake aikatawa ko a ɓuya a aikata sannan a ɗauka mutum ya ɗauka da kansa ya ɗau hoton kansa yana saba wa Allah ya gaya wa mutanen duniya ya jama'a ga irin abin da nake aikatawa a baya ba a samu irin wannan miyagun ayyukan na keta haddin Allah da mujahara da yi wa Allah karan tsaye da fito na fito cewa ya Allah duk da ka hana sai an yi ɗin wannan irin rashin kunyar ba a same ta ba a baya na'am an samu zunubai iri-iri an aikata amma irin wannan abin da ake yanzu babu kunyar la manyan gari babu kunyar kai 'ya'yan mutum ma baya kunyar su baya kunyar mutanen da suka san shi baya kunyar cewa wata rana zai mutu ko za ta mutu kuma ya haifi ‘ya'ya ‘ya'yan nan za su girma abin nan ba goge shi ake yi ba yana nan yana yawo a iska wata rana wani ɗa zai ga babansa yana irin wannan fitsara ya ɗauka da kansa ya gaya wa duniya ya jama'a ina aka ajiye tsoron Allah ina aka je aka ajiye mutum ya ji kunyar ubangijin da ya halice shi to ya kai bawon Allah wajibi ne a kanka ka yi jihadi a kan kanka tukuna ka fara yaƙi da zuciyarka kada ka yi da'awar cewa kai mai rauni ne ai ɗan adam dama mai rauni ne wannan ba hujja ce da Allah zai karɓa ba me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف مؤمني مي كرفي يافي مؤمني مي روني الإمام النووي يتي وأن إرن كرفي أكي نفي أنا مسمى كرف زوشيا وجنة سنتر سابن الله baka cewa ai zamanin ne ya lalace ko har ka ji mutum mawaki yana waka yana ziga 'yan mata ku fita ku abin da kuka ga dama zamaninku ne ana ziga mutane su yi barna su yi lalata cewa zamaninka ne ba ya gaya maka zamaninka ne babu wanda ya mallaki zamani zamani na Allah ne zamani na Allah ne don kana rayuwa a cikinsa ba ka da wata kataɓus a cikinsa zazzaɓi ƙarami ya isa ya rikita ka ina ka ga lokacin da za ka saba wa Allah rayuwarka gaba ɗaya a hannun Allah take sai da ya ga dama da ita ina kake da zamanin da za ka ce naka ne sai na yi abin da na ga dama Allah maɗaukaki ya tsine wa fa duk mutanen da suke son alfasha ta yaɗu a bayan ƙasa innal ladhina yuhibbuna an tashi alfahishatu fil ladina amanu lu'inu fid dunya wal akhirah nassin alqur'ani ne babu wani malami da zai canza maka wannan fassara lalle waɗanda suke son alfasha ta yaɗu a bayan ƙasa ana wa'azi ana gaya wa mutane jama'a a daina kaza wani gani yake wani malami ne kawai ko malamai ne kawai suka matsa masa ake wa'azi a kan laifinsa in ka ga dama ka ce ka daina musuluncin ba ruwanka da malaman mutuwa dai za a mutu haɗuwa da Allah za a haɗu da shi ko an ƙi ko an so in ta wurin kai ne ya maka yawa ka daga kai ka gaya wa Allah ba zan mutu ba in mutuwa ta zo kai girman kai ka ce za ka ci gaba da saɓan Allah wa Allah ya bari a duniya duk mutumin da yake da rai to zai bar wannan rayuwar to ya kai bawan Allah ka kintsa wa kanka alheri kar ka kintsa wa kanka abinda zai zo ya zama maka nadama da damuwa Allah subhanahu wa ta'ala wasiya mafi girma da ya yi wa iyayenmu biyu annabi adam da matarsa hawa lokacin da ya sauko da su daga aljanna bayan iblis wanda bai taba ɓoye adawarsa ba gare su an umarce shi a cikin mala'iku a lokacin ya yi sujada da shi da mala'iku ga annabi adam ya yi ƙememe ya ce ba zai ba ya gaya wa Allah shi sama yake da annabi Adam amma duk da haka ya iya yaudarar Adam ɗin da matarsa saboda ya zo ta fuskar nasiha irin yadda ake samun yanzu mutum ya bayyana cewa shi maƙiyi ne na addini amma kuma ya laɓaɓo ya zo zai baka shawara kuma akan rayuwa ta addini yaushe makiyinka da bai taba boye adawa ba gare ka sannan zaka karbi shawararsa akan wani abu annabi adam ya karbi shawararsa ya ci abin da aka hana shi Allah madaukaki ya fito da shi da shi da matarsa Allah subhanahu wataala ya bamu labari qala habita minha jami'an ba'dukum li ba'din adu Allah ya ce ku sauko daga aljanna ku sauka ku sauka haka Allah ya koro su daga aljanna ku zauna a duniya kuna masu ƙiƙi juna a tsakaninku sashen ku baya son sashe sai kuma ya ce fa'imma ya ciyannakum minni huda idan shirya ta zo muku daga gare ni ku saurara ku ji jama'a in shirya ta zo famani taba'a hudaya in duk mutumin da ya bi shirya ta in ji Allah duk wanda ya bi shiriyar Allah fala ya zillu wala ya shiƙa to ba zai ɓata ba Allah zai bashi cikin shiriya kuma sannan ba zai taɓe ba a duniya ba zai zama cikin 'yan wuta ba kuma a lahira wa man a'rada amma duk wanda ya bijire an zikiri daga ambatona baya son wa'azi baya son zancen Allah in an gaya masa gani yake an takure masa wani haƙƙi yana so a barci abin da ya ga dama to Allah yana gaya masa cewa fa inna lahu ma'ishatan banka to yana da rayuwa mai kunci wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma ran kiyama kuma za mu tace shi makaho malamai suka ce tunda aka ce yana da rayuwa mai kunci kuma bayan wannan rayuwar sai aka ce gobe kiyama kuma za a tashe shi makaho sai suka ce ashe wannan rayuwar mai kuncin ba ta lahira ake nufi ba ta duniya ake nufi duk kudinsa duk matsayinsa duk ikon da Allah ya bashi to Allah sai ya hana shi farin ciki farin cikin da zai yi yana yada alfasha yana watsa yana zagin addini yana cin mutuncin mutunci yana aikata abin da ya ga dama yana ziga mutane su aikata abin da suka ga dama to akwai kuncin rayuwa tare da shi a cikin zuciyarsa akwai kokonto a cikin zuciyarsa yana azabtuwa da matsaloli iri-iri kuɗi baya ba da zaman lafiya kuɗi baya ba da kwanciyar hankali abin da yake ba da kwanciyar hankali da zaman lafiya shiri da Allah da takawa da imani da aiki na kwarai to ya kai bawan Allah kai duk ƙoƙarin da za ka yi ka nesanci saɓan Allah ga hanyoyi da za su taimaka in ka tuno su za ka nesanci saɓan Allah daga cikinsu ka tuna wa kanka waɗannan ni'imomi da muka ambata Allah ya baka ji kana ji da shi kana ganin kurame ba sa ji Allah ya baka harshe kana magana da shi kana karanta alkur'ani ga bebaye ba sa iya magana Allah ya baka ido kana ganin inda kake takawa kana tafiya kana karatu kana hango abin da zai cuce ka ka gudu ga makaho nan baya iyawa ci gaba da lissafawa duk ni'ima Allah ne maka ita to wanda ya maka wannan ni'imar kar kai masa fito na fito ka ce ya Allah ni'imar nan ta kafa sai na taka ta nayi rawa nayi abin da naga dama ni'imar farji sai nayi abin da nake so babu mai samun ka'ida irin yadda samari suka dilmiye zinace zinace luwatsi kowa biya bukatarsa waɗannan al'amura ka tuno ni'imar da Allah ya maka wani yana can gaban nasa ya lalace baya aiki yana neman in yana da mallakar duniya zai iya ba da ita a yi masa aiki a gabansa ya dawo yana aiki har ya iya haihuwa kai kuma Allah ya baka lafiya gaban naka lafiya gaban naki lafiya maimakon ku gode wa Allah akan ni'imar sai kuma a saba wa Allah da wannan ni'ima da Allah ya baku to hakika a ji tsoron Allah daga cikin har yanzu abin da zai taimaka ka nesanci saban Allah ka tuna cewa shi wanda ya hana wannan saban bango baya hana shi ganinka ƙofofi na ɗakin ko ɗakunan gidanka ba su isa su hana shi kai ba shi kawai ba mala'iku da ya sanya su rubuta ayyukanka to wannan mala'ikun babu abin da yake hana su su ganka a lokacin da kake aikata wannan mummunan aiki Allah yana gani duk irin yadda za ka ɓoye to Allah yana ganin me kake aikatawa in baka ji kunyarsa ba kuwa to babu fa'ida ka ji kunyar ɗan adam a duniya sannan kuma daga cikin abin da zai taimaka bawan Allah ya nisanci saɓan Allah ya tuna cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya gaya mana a hadisi ƙudsi cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ya ibadi ya ku bayina innama hiya a'malukum uhsiha lakum ya ku bayina ku sani cewa ba wani abu ne fa na alaka tsakaninku da Allah ba ayyukanku ne Allah yake lissafa su a ƙididdige suke a lissafa suke a sane suke Allah ya san su baki ɗaya sun wa'uwafikun iyaha sannan ran ƙiyama za a cika muku sakamakon in alheri ne ka samu alheri in sharri ne to kai kai wa kanka shi yasa a ƙarshen hadisin yace faman wajada khairan falyahmadillah waman wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsa don haka baka da wata alaka da Allah illa waɗannan abubuwa ka tuna ni'imarsa ka tuna yana ganinka sannan kuma duk ayyukan da ka aikata a lissafa suke Allah subhanahu wa ta'ala zai nuna maka su gobe kiyama ya kai bawon Allah ka ji tsoron Allah dukkanin zunubai ba sai iya wanda ake gani a cikin al'umma ba a'a wanda za ka ɓuya da kai da kwamfutarka wanda za ka ɓuya da kai da wayarka wanda za ka ɓuya babu mai ganinka to su ɗin aka fi so ma ka ji tsoron Allah a kansu ka nisanci dukkan abin da Allah ya hana ka karka kalli banza karka kalli wofi amma ka kalli alheri ka karanta alheri za mu rufe da addu'ar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya saba yi ka yawaita ta ya kai bawan Allah shi baya zunubi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ga irin addu'ar da yake yi yana cewa Allahumma ighfir li dhanbi ya Allah ka gafarta min zunubaina Allah ka gafarta min zunubina kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake addu'a ya Allah ka gafarta min zunubi na baki ɗayansa ƙaraminsa da babbansa na farkonsa da na ƙarshensa bayyanannansa da kuma ɓoyayyensa ya Allah duk ka gafarta min ya Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana al-imamul bukhari da muslim sun rawaito hadisi har yanzu daga abu musa al-ash'ari radiyallahu an yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana wannan addu'a yana cewa Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni anta al-muqaddimu wa anta al-mu'akhir wa anta ala kulli shay'in qadir ya Allah ina roƙonka ka gafarta mini abin da na gabatar ya riga ya wuce da abin da na jinkirta zai zo nan gaba da abin da na yi a ɓoye da abin da na yi a bayyane da kuma abin da ka ma fi ni saninsa ni ban ma san nayi ba amma Allah ka san nayi to ya Allah ina roƙonka ka gafarta mu ya Allah kai ne mai ɗaukaka da gabatar da duk wanda ya gabatu kai ne mai jinkirtar da duk wanda ya jinkirtu kuma kai mai iko ne akan komai ya Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله من روقنك كسنيا مشكين صالحا باينك الله كنيسا تامو daga saban Allah ya Allah muna roƙonka ka ba mu ƙarfin zuciya ƙarfin zuciyar da zai sa mu fi ƙarfin shaidan da shi da ƙabilarsa da suke ƙoƙarin kullum su ɓatar da mu su samu na kokonto a addini su nesanta mu daga abin da zai sa ka yarda da mu ya Allah ka kusantar da mu zuwa gare ka Allah ka yafe mana zunubai boyayyu da bayyanannu wanda muka sani da wanda bamu sani ba ya Allah ka gafarta mana ya Allah muna roƙonka ka ba mu zaman lafiya a ƙasar mu Allah ka taimaki shugabannin mu dukkan abin da ya dame mu Allah kai mana maganin sa ya Allah muna roƙonka mai martaba sarki Allah ka dawo mana da shi lafiya Allah ka ƙara masa lafiya dukkan marasa lafiyar mu kuma Allah ka ba su lafiya duk wanda ya nemi ai masa addu'a sakamakon rashin lafiyar wani nasa muna roƙon Allah madaukaki ya bada lafiya ga dukkan waɗanda ba su da lafiya Allah ka tsare mu daga sharrin masu sharri duk masu ƙoƙarin su yaɗa sharri a bayan ƙasa ya Allah muna roƙonka Allah ka dode musu basira Allah ka hana su cin nasara Allah ka hana su tunanin hanyoyin da za su batar da samarin al'umma Allah ka dawo mana da samari kan tafarki tafarkin da za su samu yardarka su yi biyayya ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin